أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine karatu na goma sha ɗaya ko kuma darasi na goma sha ɗaya daga cikin jerin karatuttukan da Allah Ubangiji ya fara ya ba mu iko muka faro a karatun wannan littafi a mai suna adduratul mudhiya ko adduratul mudhiya akan kira'o'i guda uku kuma cikin iko Allah zamu tashi a wa min suratu ibrahim afwan za mu tashi a farkon suratu maryam ko baiti na 152 ne ko ɗaya ne ɗari da hamsin da uku ɗari da hamsin da uku tarkun surutu maryam يرثني رفعه وضمم اتيا وبابه خلقتك فد والهمز في لأهبا ألا تو يرثني ويرث من آل يعقوب رفعه يرثني كمش رفع يرثني ويرث من آل يعقوب سوران asalinsa ya ni wa ya min aliyagowa da jazma jawabi ne na waje alhurabbi radiyya ya ni wa ya dama almudari'u za kana jawaban litaban dalibin fa innahu yujzam wa dhunum itiya wa babuhu sannan kuma itiya kai mishi kai mishi dhamma da babinsa utuyya u utuyya babinsa su ne suliya suliya na jufiya nam bukiya otuya bukiya suliya jufiya shine babin waɗannan kalmomin guda hudu sannan kuma khalfuka fid wato wanda ya musu ishara da fa'un shine Abu Jafar shike karantawa utuyya na'am fa'un khalaf ko shukran khalaf bukiya suliya jufiya utuyya da kuma sai kuma wa idan la yabathuna khilafaka shi na karanta shi وإذا لا يبثنا خلفك خلفك كاغا أصلنسا خلافك كننكو نعم خلقتك نيكو شكرا جزيلا هكني eh eh khalaqanaka ne a bacan asalin sa shi kuma nan khalaqtuka min qablu haka yake wal hamzu fili ahaba ala wanda musu ishara da alhamza shine abu jafar ko a asalinsa na imamu nafi yana karanta ne da ya'un liya haba laki gulaman zakiya liya haba laki gulaman zakiya to shi ko ne yana karanta ne da alhamza innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya aga asalinsa da ya'un ne liya haba laki wa nasiyan bi kasr nufuz wa man tahti wa man tahti hak sirikh fida fidan ya'lu tasaqat fadhakkirhu la hala to wa nasiyan bi kasrin nasiyan ka karanta shi da kasra wanda masa ishara da fa'un shine imamu khalaf wa kuntu nasiya wa kuntu nisyan mansiya nisyan da kasar nuna haka yake karantawa wa man tahta haksir fida ya'lu wanda masa ishara da ya'un na ya'lu shine ruwais ko ko ko raw raw ne fanadaha man tahtaha kun gani to wa man tahtaha iksir to yanzu kai mata'un din kasra kun gane iksir mimun din kai mata kasara sai ka ce min kai ka san fana da haman ta ta ne mimun ɗin kai mata kasra nan ne ake samun harka bina'ai shi yasa ce iksir tahtiha kuma tahtaha yanzu ikhfid ka ikhfidan kai mashi darra fanadaha min tahtiha alla tahzani ana shi ba kaga asalin sa mene man tahtaha mun bance nan ko tasaqata fadhakkir hulan hala wanda ya masa ishara da ha'un hulan yana karantawa tasaqata alayki rutaban janiya sai karanta da ya'un ya ya shi yasa ce fadhakkir fadhakkir wa huzzi ilayki bi jid'in nakhl nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya sai karanta yusaqit alayki rutaban janiya domin الثمار تذكر وتؤنث هذه ثما ثما هذا ثمر هذه ثمر تذكر وتؤنث تسكت عليك رطبا جنيا عفوا رطبا nake so in ce tunda yusakita alayki rutaban tusakitu alayki rutaban me yasa aka aka aka ce tusakitu aka kuma ce yusakitu saboda ai an fas ai an yi ifsa an yi faslu tsakanin fili da fa'il ko yusakitu sai aka ce alayki da rutaban ko to shikenan jaza ja ja'atil yawma zainabu ja'al yawma zainabu tunda an rabe tsakanin fi'ili da fa'ili na'am ka san man tataha ne fada daha man tataha to yanzu iksir ka yi kasara ga mimin din min ka gani ko sannan kuma tahta ikhfidan ka mai jarra ga wanda ya masa ishara da ya'un shine ruwais rauh afwan rauh ya bita sannan kuma ce sai ta saƙata fadakir ka karanta shi siga muzakkar yusaqita hula ga mai famulan ha'un yaqub al-hadrami ko ya bita masha Allah wa shaddid fatan qawlin siban huz wa anfak wa anfak kun gani wa anfak wa anfak siran yahlu nuris shudda tib yadhkuru atala wanda ya masa ishara da fa'un khalab ko imam khalab shike karantawa watan yake yin ma yake yin ma abin nan ta'un tashdidi a yana musinin tashdidi shine imamu khalaf kaga shi yaqub yusakitu alayki rutaban janiya shi kuma tasaqata alayki rutaban janiya mun gane ko tasaqata alayki rutaban janiya sai tashdidi ga sinin din nan namu sinin din nan na kalmar shine ma'anan washaddid fatan insiban qawlu huz wanda masa ishara da haun yaqub al-hadrami na karantawa ذلك عيسى بن مريم قول الحق سينسمع قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق وأن فكسرا يحلو sannan wanda ya musu ishara da ya'un din nan shine rauh ko fadin Allah madaukin sarki وإن الله ربي وربكم فاعبدوه ينزو وأنا كمش كسرة wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu ya fita nurith shudda tib تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تنورث لنا شد كلمة كلمة شدة طا جاء إمام رويس haka ne ko tilkal jannatu allati nuwarrisu min ibadina man kana taqiya nuwarrisu da shadda kenan Allahu akbar yadhkuru atala wanda ya masa shi wanda ya masa ishara da alhamza din nan shine malam Abu Ja'far yana karantawa awala yadhkuru al-insanu shi sai tashdidin zalun da kafin awala yadhakkaru al-insanu anna khalaqna yadhakkaru أولا يذكر الإنسان يذكر لتشديدي يا بتكو شين إئتلا وفز ولدا لا نوح فافتح يكاد أن نث أن نثني أن أفتح آد آد والكسر خذ ولا وندي مس إشارة دفاع فز kalab ko yana yin ma wulda sai ma wawun din fataha walada duk inda ya zo a cikin alkur'ani shine kaga asalinsa wulda ne wulda to amma shi yanzu yana karanta da fataha walada shine wafuz waladan la nuha amma banda ta cikin suratu nuh banda ta cikin suratul nur faftah kai mallamin dinka da wawun dinka fataha wala da la'ut wa qala la'ut yanma lan wa walada wa qalu takhadha ar-rahman walada amma banda ta cikin suratu nur ita ta cikin suratu nur ya saba ma asalinsa fa dhamma wawa sai ma wawon dhamma da sukunin lam maluhu wa wulduhu maluhu wa wuldu wa wuldu kun gani sauran duk walada ne ke kanta walada ya kadu annif sai kuma ya kadu samawatu ya tafattarna to kai tanithi takadu samawatu yatafattarna saboda as-samawatu muannath ne majaziyu ta'nith yakadu da takadu duka ne yayi na'am sai kuma anni anaftah wato inni ana rabbuka inni ana rabbuka kai mata fataha alhamzan أني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى كنغاني آدا آدا شيني مالن أبو جعفر والكسر خد وانده مسا إشارة دكم دكم حاون مالن يعقوب كنا خد شينا كسرة إني inni ana rabbuka ya fita ko masha Allah wa anaktar wa wa anaktartu fi sakin litusna wajziman kanukhlifu kanukhlifu asna asna asnad mumsiwan hum wa tuwila wanda musu ishara da fidfa'un din nan shine malam khalab ko wa anaktartuka asalinsa wa an wa an aktar wa wa an naktar naka ne wa an naktar naka da tashdidi shi ko yanzu bai yin shadda ne kamar yadda ya kama da lakin kalmar wa ana taruna ka fas wa ana taruna ka fastami lima yuha wa ana tarnaka asalinsa wa ana tarnaka mun fahimci wannan ko madalla sakin sannan kuma wanda ya to asalin shi ne wa an nakhtar naka amma nan shi to wa an nakhtartuka eh wa an eh haka ne gashi ne da itlaqin kalman shukran wa an nakhtartuka fastami' lima yuha kamar haka na'am sai kuma wanda ya masa ishara da alhamza na asna ya ce sakin litusna walitusna ala aini lamu talil amma yanzu ka daure walitusna ala aini sha daure ko ga ga ga ga ga formulin shi na gaba na asna abu jafar kenan wajiziman ka nukhlifhu sannan ka yi jazma a kalmar la nukhlifhu wa nahnu wa la anta makanan suwa la nukhlifhu sai ka daure mun fanci wannan ko udnum siwa hum wanda ya masa ishara da ha'un yaqub al-hadrami kai dhamma ga suwa makanan suwa su suwa wa tuwila fayushitakum dhamma ksir bil qat wa bil qat ajma'u wa hadhan huz'an nidh yukhayyalu yujtala wannan ta'un din ramzi ne na wa tuwila na'am imam ruwais ko na'am to shi imam ruwais na'am udmum siwan kai dhamma ga sinin din suwa makanan suwa ga wanda ya masu ishara da ha'un shi ne malam yaqub al-hadrami haka ne sai kuma ce wata wula fayus hitakun don maksir wabil kat'i ajmi'u to wata wula fayus hitakun wanda ya masu ishara da ta'un shi ne malar ruwais wata wula fayus hitakun sai ya yi maya'un ɗin zama sai ya ma sinin ɗauri kuma sannan sai ya ma ha'un kasara fayus hitakun bi azab kamar yadda ya kama na a cikin baiti dun maksir wa bil qat'i ajmi'u sannan wanda ya masa ishara da ajmi'u hamza nan nafi afwan ba nafi ba ne ne abu jafar hmm? wanne ajmi'u to to ina zuwa wabil kati ajmi'u wa hadhani huz ai kara almarmuzul hu biha huz huz wa huwa yaqub fa ajmi'u bi qat'il hamza fajmi'u amrakum ko a fajmi'u fajmi'u kaidakum wa hadhani qara yaqub aidan in hadhani la sahirani da yace wa hadhani ba okay to na gane wabil qat'i ajmi'u ka karanta ajmi'u fajmi'u da qat'in alhamza fa ajmi'u kaidakum na eh fajmi'u ka karanta fa ajmi'u da hamzatul qat'i to nan ku ba naku ba namiji bane ko to waye ke karantawa fajmi'u fajmi'u amrakum fajmi'u kaidakum wa hadhani huz hmm to shi muke karanta da qat'i koko wasali to wannan ne sun samu ajmi'u ramzi ne nan bari in gyara hawun ne na huz shi ne ramzi lallai kuwa to kun ga abu amuri yana karanta in hadhan la sahirani yana karanta da da ya'un ne ko in hadhaini a a wasu a suke tashdidi me asalin shi in hadhaini da ya'un ko to shi ko yanzu yana karanta ni da alifun in hadhani la sahirani yuridan shi yaqub al-hadrami yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a tukay tukhayyalu yanzu annif annif yukhayyalu kai ta anifin filin tukhayyalu ilay yujtala ga wanda musu ishara da ya'un shine mallar ruwais haka ne ko wa fus na'am ya'un raw ko na'am haka yake ta'un ne ruwais wa fusla ta khafur fa wa ithrik siris kinan ka dadmum hamalna wa sirish dudu tamawala wa fuz wanda ya masa ishara da fa'un la ta khafu irfa to kama la ta khafu darakan wa la ta sha kenan asalin su yana karanta da dauri kenan la ta khaf darka shi ko yanzu ka rafa'a la ta khafu daraka la ta khafu la nafiya kenan amma wancan asalin sa la ta khaf la za ta zama nafiya kenan ko wa ithrik siris kenan kadadmum hamalna wa aksir shiddud tamawala wanda ya masa ishara da ta'un shine malam ruwais haka ne to ina karantawa qala hum ula'i ala athari to shi sai karanta qala hum ula'i ala ithri wa ajiltu ila ilayka rabbi litarda ithri da kasaran hamza shi yasa ya ce mana wa ithrik sir askinan kadhadmum hamalna humilna hummilna to yanzu askinan ka ɗaure lamun ɗinka kun gani? ka zazzumin sai ka yi don maga haun humilna humilna humilna humil askinan kaga ka san kira menene hamalla ne ko to yanzu mimun din hawun dinka hu kai mata dhamma lamun dinka askin sai ka askinan sai ka daure ta waksir waksir mimun dinka sai kai mimun dinka sai kai kasra ushdid kuma kai mata kai mata shadda kaga hummilna kenan ya fita jamil irin na hafsu humilna lanuhurika sakin khafifi illam waftahan wa dhumma bada nan fukh biya hulmu jahila لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسبكو تو لنحرقن لنحرق linuhrika sakin ka daure da nuharrikannahu yanzu sakin ka daure khaffif kai takfifi lanuhrikannahu lanuhriqanna lanuhriqa lanuhriqa kun gani daga aharaka yuhriqu lanuhriqa ga wanda masu ishara da alhamza na ilamhu abu jafar kenan ko waftahan wa dhumma bada shi kuma ba'un ibn wardan waftahan kai fataha wa dhumma kai dhumma kuma kaga lanah ilamhu waftahan wa dhumma to shi malam ibn wardan yana yin ma ra'un din fataha a yana manunin fataha yana ma ra'un din dhamma la nahruqanna la nahruqanna kuma duk babu tuka da warwara malam sai ma'ana ne make karuwa ki haɓu kuwa nan fuku biya ويوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ zurka kai waliyadu billah waliyadu billah Allah shi amintar da mu duniya da lahira to yawma wa yawma nanfukh wa yawma yunfakh fi suri biya kai karanta shi da yaun hal wanda masa ishara da haun Abu Jafar ko Yaqub al-Hadrami yana karantawa da yaun mujahila kuma da siga na majhuli ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ويقضى, ويقضى بنون سم وانصب كوحيه ليعقوبهم وافتح وإنك لنجلا wanda ya masa ishara da ko kuma ya su kira sunan shi karara liyaqubihim yaqub al-hadrami ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه تنزع بن ذاكي ويقضى بنون كذود نون مكان الياء نا وسمي كذا يقضى مجهوليني ينزو سكتي نقا وانسبان سيكما كي فتح كي نسبة غميني كوحيه يا وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن نقضي إليك وحيه عفوا عفوا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن نقضي إليك وحيه بقى أنبا الناس با ga an na annasi ba to na kazu yake ne zai zama ga shi ma qara yaqub yu an yuqda ilayka wahyuhu bin nuni makan al ya'i wa kasr al dad wa fath al ya ala bina al fa'il aga an naqdiya min qabli an naqdi ilayka wahyu waftah wa inna laka alanjala so sannan kuma وأن لك لا تظمأ فيها ولا وأنك سوسيك ما الهمزة فتحة وأن لك وأنك عفوا وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى سيك ما تفتحة ينزو وأنك وظهر تفتح الها حلا يأتهم بدا وطبنون يحسن النث أد وجهلا wanda ya masa ishara da ha'un zaharatal hayatid dunya to yanzu abin da zaka yi ha'un din kai mata fataha zahara sai ka ce zaharata zahara shi sai ya ce wa zaharata fathul ha'i ha an yi mahawun da fata wajen maulin yaqub zaharatal hayatid dunya yatihim bada sannan kuma yatihim wanda ya musu ishara da ba'un yanzu mun shiga cikin suratul anbiya a ba mu shiga ba tukuna wanda ya musu ishara da ba'un shine wani ne ibn wardan malam ibn wardan yatihim yana yin ta'anithin sa awalam ta'tihim البينة ما في الصحف الأولى kun gane ko yatim din nan awalam ta'tihim bayyinatu ma fi as-suhufil ula yanzu ya kaman da sigan tazkini kuko tanith a cikin littafi ya kama ne da sigin tazkir ne to tazkir za mu karanta awalam ya tihim bayyinatu ma fi suhufil ula kamar haka wa tibnuna yuhsin an nif'ud wa jahila bada wa tib nuna wanda masu isharar da ta'ul shine wane shine malar ruwais nuna yusin وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحسنكم shine wa tibnuna sin yuhsin kaji dadin karanta litahsunakum da nunin shine linahsinakum min ba'sikum kun gani udi wajahil annif wanda ya karanta wanda ya zo da ya masa ishara da alhamza na udi abu jafar to shi annif yana ta anifin filin litta da ta wajahil sai zama lituhsinakum min ba'sikum lituhsinakum da shigan majhuli wa ba rabbi wa ba rabbi dhumma ma'an wa raba'at ata raba'at ata liyaqta to na wuce ko ma'aliyaik naqdir huz haramun fasha wa an nisan jahil jahilan natwi samar fa'il ula to yanzu kuma da mu shiga cikin suratul anbiya kenan suran annabawa mun gane shi ko suran annabawa a suratul anbiya'i ko da kama mun shiga fa litusinakum din nan muna cikin suratul anbiya'i ne to ma aliya'i na qadir wanda ya masa ishara da wannan ha'un wa dhannuni allan wa dhannuni wa dhannuni idh dhahab mughadiban fa dhanna allan naqdira alayhi ko to wanda ya masa ishara da ha'un ma aliya'i na qadir ha'un yaqubul hadrami to sai karanta wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan yuqdara alayhi bi'a'i madmuma wa fatahi dal ala bin al majhul kunji وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن يقدر عليه فنادى فظن أن لن يقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين da majahuli kenan ko masha Allah to haramun fasha wanda ya masa ishara da fa'un kun ga shi can asalinsa wa hirmun ne hirmun hamza da kisa'i to shi kuma nan wa haramun ala qaryatin kaga khalafa aslahu wa anni san jahilan natwi sama yawma natwi sama ka tayi sijili natwi din nan to anni ka kawo shi da ta'un kun gane jahil ka karanta shi da sigan majhuli kuma irfa'il ula kuma sannan sai ka yi rafa'a malam abu ja'afar shi ke karantawa kamar haka yawma na tuwi sama ko sai karanta yawma tutuwas sama uka tayyi sijilli lil kutube kaga yawma na tuwi sama'a da nasaba ko ma'lum to yawma tutuwas sama sai ka ce u saboda na'ibul fa'il ne kai Allahu akbar kowace kira ka karanta babu tuka da warara duk kuma sai ka hada kai jam'in su musabil littafin tala'iul bishr tala'iul bishr zai jama'a maka nuna maka wancan kira an karanta shi da yawma natawis samaa ga wajahinsa yau mutuɗu wasu sama'u ga wajahinsa duka za a nane da sama to ya zai yi umarni Allah to wa ba rabbi dhum mahmiz ma'an wa raba'at ata liyaqta liyaqdu askinul lama ya ula wanda ya masa ishara da alhamza na ata mala abu jafar ko qala rabbi hukum bil haqqi to yanzu wa ba rabbi kaga ba din rabbi dhumma kai mata dhumma yanzu ihmiz kasa alhamza gane ko watan rabbi yana yana yana mabawun din dhamma rabbu kenan saboda kula da dhamma harfi na uku a uhkum kafin din nan to idan ka tashi sai ka karanta qala rabbi qala rabbuhkum bil haqqi qala rabbuhkum bil haqqi qala rabbu uhkum bil haqqi to ya taji ya taji shi qala rabbi hukum bil haqqi rabbi munada ne ay rabbi ko to amma rabbu kuma fa a rabbu ne fa da rafa'a eh a kamar da karatun mun ji ne na kwanaki munada idza kana mufradan yubna ala dhammi ko to sauri idan kana wannan mudafan aw shabiyan bil mudaf yunsab ko ya to jin zai zama qala rabbu rabbu hukum bil haqqi a to ai fa'ili yana yakan zuwa gaban fi'ilinsa ne rabbi sijinu ahabbu ilayya rabbi as-sijinu ahabbu ilayya ko kaga as-sijinu nan mubtada ne ko to to sai mu kalli wannan da kyau yanzu kuma sai suratul hajji eh zamu tafi hajji yanzu nan gaba ki dan mu insha Allah subhanahu wataala ok to ai ba mu gama ba mako? e tazzar warabat ne yanzu ne za mu shiga hajjin ayi e yanzu ne za mu tafi hajjin saboda kowa ya shirya e wa barabi zumma ihimiz ma'an ko kai ka sa hamza duka raba at ata wanda ya masa ishara da alhamza na ata to fadin Allah madaukin sarki ihtazzat wa rabbat ya yake karantawa kuma sai yace ihmiz ma'an duka guda biyun ihtazzat rabat duka sa alhamza rabat ya raba'at ko to shi kuma ihtazzat ba na'am tun da ya ce ma'an yake nufi da ma'an dukkan su biyu kenan ko to da me da me na'am shi kenan shi ne mana ba yana nufin ihitazza ba ne ihitazza shi wani haka yake yawwa ihtazzat wa raba'at wa ambatat shi kenan kawai ihtazzat wa raba'at to bari eh husulat eh yauwa kaji ko? kashi a can eh zai ba eh annaka tara al-ardh khashi'atan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa raba'at eh kai ne in ya zafi sai a hankali ga gurin kana kallon fama da amma to Allah ka samu na yasa liyaqta liyaqdu askinul lama ya'ula wanda musu ishara da ya'un da alhamza imamu imamu ruwais da kuma khalab ko wancan abu jafar ne wa raba'at abu jafar ne sai kuma wannan ruwais da abu jafar su suke karantawa ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ثم ليقطعوا سيس دور لام ثم ليق ثم ليقطع نعم ثم ليقطع فلينظر سكما ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم rauhu ne da abu jafar ko? bari in gyara wannan na rauhu da abu jafar su suke karantawa na'am walu'ulu'inin sibin zi wa an nithiya na lafi hima wa mu'ajizi na bilmaddi hullila sannan kuma walu'ulu'a in sibi kamishin sama kaga walu'ulu in wali ba sun fi harir ko? to shi ko wannan walu'ulu an wali ba sun fiye hare walu'ulu a shi a wannan suran tunda ya yi nasu ba za ka yi e wancan shi majururi ne asalin shi majururi ne walu'ulu inin sib zi wacan nan wa an nufi nalu fihima lan yana lallaha luhumuha wala dima'uha lan yana lallaha to kai ta anifinsa sai ka ce lan tanala Allah luhumuha lan tanala Allah luhumuha naman dabbobin da aka yanka din ba za su isa zuwa ga Allah ba a wancan ruwan kuma wancan kirawun kuma lan yanala Allah Allah ba zai samu ba a afuwan lan yanala Allah luhumuha ko to to wannan qadiyar an fasali ne an rabe ne tsakanin fili da fa'ilinsa kun gani lan yanala Allah luhumuha lan tanalallaha luhumuha diddai wajihi ɗaya ne idan ka ce ka zo da fi'ili da fa'ili sai ka sanya wata kalma tsakankanin su karbe mu'annas majazi kana da fuskoki guda biyu ne har ma da hakiki kana da fuskoki guda biyu tala'atul yawma ash-shamsu tala'al yawma ash-shamsu diyayi diyayi saboda yawma da ka kawo karbe tsakankanin fili da fa'ilinsa to jaza في التذكير والتعنيف واخذ الذين ظلموا واخذت الذين ظلموا شي كده غش ai shine lokacin da ake ta kokarin ake ta dan kokon hadda ai haddan da sauransu to kun bahaushe ya ce karamin sani kukumi ne yan uwa suna ta kai anya su suna lura kawai alkur'ani na samu mukabijin nahawu wadanda ma suka dan yi kokarin hikima ne su ce kai ai alkur'ani ba kuskure to nahawi yana da ka'idin shi daban ai alkur'ani yana da ka'idin sa daban nahawi ma na da ka'idin shi daban wallahi malam
qalat rusuluhum ya irin qalat rusuluhum kuma qalan lakum rusuluhum shine qalat rusuluhum qalat lakum rusuluhum eh qalat rusuluhum arabi kuma da auke nan kuma tukula da jam'u abin da jam'u taksir eh jazifi wala wajhani shi kuma mm ai yanzu dai karatun mu da muke yi da muka fara na wannan ibn aqil kai gogari kan ka zuwa tun da kana da mashin ka dauko hasan naka ka ga mishi eh yi sosai kwa tun da gashi an fara ibn aqil yanzu ka dauko hasan ku rinka zuwa tun da safa ne bayan su baki ka gani ba don kuma saboda malam za ka samu nahu a hannu kuma yadda dacin mun karmar kutayi ba ta muke karantawa to kutayi ba ta kuma za ka samu gamsassun bayanai ba sai ka shiga cikin mutawalat ne su ne za ka samu gamsassun bayanai tsaye mun yi su cikin malhatul irab Allah ka samu dace mu'ajizina bil maddi hulila wannan mujizina fil ard ko to ka karanta shi yanzu muajizina fil ard muajizina hullila ga mihaun ويدعون الأخ ويدعون الأخرى فتح السين سحما وتن bituftahi bi- iftah bi dhammin yahlu hayhata ud- udkila udkila wa yad'una al-ukhra fathu sina sannan wanda musu ishara da ya- da ha'un yaqub al-hadrami innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban a da cikin suratul hajj yau muna nan fa yanzu muna aikin hajji ne muna aikin hajji ne yanzu to yad'una al-ukhra din nan yad'una ka karanta shi da sigan ga'ib ne innal ladhina yad'una afu afwan innal ladhina ta- yad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban yad'una sai karanta shi da ya'ul gaiba kamar yadda ya kama na haka sannan kuma min turi saina'a yanzu ka san kira'an da sina'a to yanzu karanta shi da saina'a shine fathu sina sina watun bitu to to gashi nan mun shiga mu'minin ko kai jamil jiddan suratul mu'minun tambutu biduhni ya zai karanta shi tumbitu ne ifta bi dhammin ka san kira'an tambutu to ifta tumbitu afwan tumbitu ifta ta din kai mata fataha ta bawun da ka sai ka mishi zamma shine bi dhammin tambutu biduhni ya halu ga wanda ya masa ishara da ya'un shine malar rauh ko to haihata udkila kaga haihata udu haihata haihata kila duka guda biyun wanda ya musu ishara da alhamza na udu shine wani ne malam abu jafar haihata haihata lima tu'adun shi na kasra ne haihati haihati lima tu'adun haihati haihati eh kasra yake shi na mana udi na ifta bi dhammin yahlu eh ai yahlu wannan ya'un din ramzi ne na rauh ka gane ramzi ne na rauh kuma yana magana ne akan tambutu ya gama da wannan ka gane yanzu saura haihata haihata wanda ya masa ishara da udin alhamzan udin abu jafar kenan ko shi ke karantawa falit taksiran kai mata'un kasra haihati haihati limatu adun yawwa ya fita ko wal fathu dhammu tahjuru na tanwinu tatra ahilun wa hulan bila sannan kuma fadin Allah madaukin sarki mustakbiri na bihi samiran tahjurun yanzu sai ce wal fathu kai ka san mustakbirin bihi samiran tuhjarun tuhjarun yanzu ta wadin nan alfatu kai mata fataha wa dhammu jimin din ka sai kai mata dhamma tahjurun gashi nan ya fita to tanwinu tatra ahilun wa hulan bila wanda ya masa ishara da a alhamza na ahil wa kenan mala abu jafar ko masha Allah da kuma to bawun da kuma ha'un ko yaqub al-hadrami to kafin mu je nan ahilun wanda ya masa ishara da alhamza na ahilun shine mani mala abu jafar yana karanta thumma arsalna rusulana tatran kullama da tanwini tatran kullama ai nafi bai bai- bai sa tanwini a gurin to shi na sa tanwini ya fita barakallahu fikum sannan kuma hula wahulan bila wanda ya masa ishara da ha'un na hulan wa kenan ba ha'un malin yakub ko bila shi kuma yana ta- yana karanta babu tanwini kun gane Su- kaga anafi kaga can abu amrul basari yana sa tanwini shi ko yanzu wannan ha'un yaqub al-hadrami bai karanta bai tanbi tanwini ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاءت kullama ja'a ko kullama ja'a shukran kullama ja'a ya fita masha Allah watan bila ai bila tanwin shine ma'ana bila tanwin to wa innakum muftahfid wa qala ma'an fatan wa khaffif faradna an ma'an wa warfa'il wila annakum humul faizun iftah innahum humul faizun ko innakum humul faizun to yanzu fidi wanda masu ishara da fa'un kai fataha ga alhamzan khalab annakum humul faizun wa qala ma'an fatan sannan kuma qala rabb- eh, qala illa bithum qala kam labithum da kuma qala illa bithum shi na karantawa ne qala ko qala illa bithum sai kuma qala kam labithum qala kal labithum da kuma qala eh, qala illa bithum yana karantawa ne da yin ma alhamza din fatha kaga asalin sa kasra kenan qala illa bithum ƙul illabithum eh na'am to shukran wai kuma naji ina kokarin zuwa alhamza qala ma'an qala din nan guda biyu akwai qala kam labithum da kuma qala illabithum to shi fa'un yana karantawa ne da sigan madhi qala asalin shi fa qul jamil jiddan wa khaffif to yanzu mun shiga suratul nur yanzu muna aikin hajji ne kuma ga haske ya zo muna cikin iko Allah ta'ala an gama mu'minun af afwan eh to eh to ai ai dai mun fita bade muna aikin hajji ne Allah ya sa Allah ya sa muna- mu- muka yi aikin hajji muna mummunai to yanzu kuma ga haske ya zo muna taujihin abin da ke na yi insha Allah ta'ala yanzu ga haske ya zo mana cikin ikon Allah wani haske ne akan haske suratul nur ko nurun ala nur wa khaffi faradna an ma'an suratun anzalnaha wa faradna fiha wa anzalna kana yin tashdidi ne to yanzu khaffif faradna karkai tashdidi a wanda ya masa ishara da ha'un can gaba wa kenan malam yaqub al-hadrami yana yin takfifin ra'un wa faradnaha wa anzalna fiha to sai kuma yace mana wa khaffif faradna an ma'an warfa'il wila hala sannan kuma anna anna ghadaballahi alaiha anna anna la'natallahi anna ghadaballahi da anna la'natallahi ba ga sun fara da alhamza ba sai kuma nunin mai shadda sai ya ce wa khaffif faradna an ma'an to anna anna din nan su makai takfifin su kun ga atafi ne akan takfifi na baya wato nan ya hada ne guda biyu da ra'un da anna kai musu takfifi duka sai karanta an mukhaffafa min al-thaqila kenan warfa'il wila to sunayen da suka zo anna la'anatallahi yanzu an ce an to la'anatu suka mishi rafa'a anna ghadaballahi an to ghadab sai ka mishi rafa'a shi ma
la'anatullahi da an ghadab ghadabullahi eh sosai kuwa an la'anatullahi an ghadabullahi an la'anatullahi sosai kuwa mukaffafa ce min thaqila yi sai zama ya gane da Allah zai zama ismu an ɗin damirin mustatir ne sai ya zama la'anatu gadabu shine khabar na mene na an mukhaffafa min thaqila duk mun yi cikin alfiya akhafafat inna fasaqal amalu na e shari kadar na dama shi ma kusan watan karatun haka muka yi su a jere a jere a jere a jere to Allah shi da mu Wa- ya mun gama bitin ko mun gama gadiba iftahan ah, dadan ko to a shoki da sauran mu kenan hala ushdiduhuma ba'dun siban gadiba iftahan gadiba sai ka ce gadaba haka ne ko zadan kai mazadin fataha gadaballahi an gadaballahi wa ba'dul khafdu to lafzul jalala kuma fillahi sai ka mi jarra an anna gadaballahi an ghadaba an ghadaba eh an anna gadaballahi a waike waike takfifi a can baya shine afwa shine ko eh shine shine gaz- haka yake uhi usila imamu abu jafar ushdiduhuma ba'dun sibanna Ka- a mun hadin nan hada karatun ne wa khaffif faradna an ma'an warfa'il wila hala abu yaqub al-hadrami shi yana karantawa suratun anzalnaha wa faradnaha babu tashdidi ko asalinsa faradnaha to sai kuma yace an anna ghadaballahi anna la'natallahi kai takhfifin su ko to lafazin a lafzul jalala sai ka mishi rafa'a an ghadiballahu
hop aka ce ai
to bari mu koma an ma'an anna anna kai musu rafa'a ku- kai musu takhfifi ko madalla to warfa'il wila sunan dake gaban sai ka musu rafa'a kuma kaga la'anatu sai ka mata rafa'a sannan kuma sai mene gadabu
a gaban malam da ya ce ko shi kuma ba adam su ban ghadaba ta hali a'a wannan kuma za a zo kan shi za a zo kan shi ai wannan na malam yaqub ne an gama na malam yaqub yanzu kun gane kun gane yanzu sai kuma na malam abu jafar yawwa to ushdudu kuma anna anna da kai takfifi can a wallo- a wajen malam yaqub to yanzu kai musu shadda insiban ba'du sannan kuma sai kai nasaba ga la'anata da lafzul jalala na sun fita gaziba kuma iftahan zadan kai sai kai mata sai kai mazadin fitaha anna gazaballahi anna la'natallahi shikenan wal khabdu fillahi usila mala abu ja'far ya fita ya fita yinwa alhamdulillah eh thumma qala okay daga nan kuma sai a su menene gaba to wala ya ta'alla alam wa kibrahu dhumma hut wa gairin sibu durriyunin umum musakkila to wanda ya masa ishara da ilam alhamza din nan malam abu ja'far shi ke karantawa wala ya tali ulul fadli minkum sai karanta wala ya ta'alla ulul fadli minkum wasa'a wala ya ta'alla eh manzal ladhi ya ta'alla alayya ko ya ta'alla alayya ne ko Ah, ya ta'alla alayya ne ko ya ta'alla alayya kama jaa fil hadith kaga dai babu tuka da warara dai ya atali ya ta'alla diddi ko ya ta'alla diddi diddi ɗaya ne kalmar mu wallazi tawalla kibrahu wa kibrahu dhumma wallazi tawalla kibruhu kai mishi dhamma hud ga malan yaqub al-hadrami ya bi ta ko to me zaka yi mu dhamma din kafin din ne koko ba'un koko ra'un na'am kafin zaka yi ma eh wallazi tawalla kuburuhu kuburuhu wa huwa yaqub wallazi tawalla kibruhu bi dhammil kaf kuburuhu wato kun kun san wani abu ne idan kana karatun manya manyan littafin mutawalat nan ne zaka ga akwai kalmomin da musallasat ne ko dai a farko ko a tsakiya ko makamancin wannan to duk za su fita maka da su cikin mutawalat akwai wani kamus da nake da shi kamus Ilyas na larab arabi arabi to in ya kama kalma idan inda yake da wasu sula guda biyu duk su ya fi fitan maka haka nan kuma idan kana da sayul bukhari irin rubutun nan na magrib tsohon rubutun nan mai dogo mai dogo za ga shi ma a ciki na dadin fikir ko za ga suna fitarwa da irin kalmomin da suke da wajen bibi za ga duk suna fitar da shi a gefe sahihul bukhari ina nan da shi a gefe za ga suna fitar maka da shi mai mujalladi hudu tamam mujalladi hudu tamam watan shi yasa ba wai ka ce waccan nan nuskan ita ce tafi kowa ka bar duk wata nuska ɗauki wannan ba a in dai ba dai kurakurai ne ba za ka samu fa'idoda wajen dabaɗin harkat ɗin na kowane nusak kun gane yanzu idan ka ɗauki nuska ta nuska wanda dai aka yi rubutun misar bugun misar din nan ba su ba su ba za ga irin waɗannan fuskokin ba ba su fitarwa amma ainihin mai wancan tsohon tsohon nuska din zaka su suna fitar maka da kalmomin da suke da fuskoki guda biyu ko uku ko maka wancan wanda za su fitar maka da su wannan wani duk wani ƙari ne na ilimi kuma kamar yadda muke nan hausan zamfara hausan kaduna hausan kano hausan katsina yanzu ma laraba haka in ka je za gani za ka gani haka za gani wannan mutanen yaman sai maka za in ka zo wajen saudiya ga dai kalmar ita ce amma sai ka ji su kuma sun karanta da wani wajehi akwai mutanen misar wanda suke takalili a amma su zaka zaka ji suna ce maka Allah ka sa mu dace wa gairin sibu to gairi kai marawun din sa fata gaira kun gani ghairi ulil irbati min rijali ko to sai ka karanta ghaira ghaira ulil irba yanzu mun kama da suratul nur kenan ko amma hasken nan na tare da mu fa insha Allah ta'ala a ba mu gama ba udi durriyun dumum musakkila كأنها كوكب دري يوقد dalin ɗinka uzumin watan kasan da kira da kasara ne di dirri dirri dirri'un to yanzu uzumin kai mishi zamma du musakila yawon ɗinka ka mata tare da shaddar a yawon ɗinka dirriyun yukadu mun fahimci wannan ko? himan fid suwa ne ha'un abu yaqub al-hadrami da fa'un khalab to sai tawakkada kuma tawakkada ka karanta shi da shadda haka da ta'un tawakkada yadhhabu udmum bi kasri bi kasri nud wanda ya masa ishara da ud din nan shine wani malam abu ja'far yana karantawa da yuqadu sai karanta shi da da zamman da ya'un yuqadu min da ta'un afwan tuqadu kamar yadda ya ka mana sannan kuma udmum bi kasrin na'am to oke oke wancan mun gama da shi tawakkadin tawakkadin tawakkade ya fita ko madalla sai kuma yadhhabu yadhhabu bil absar to sai karanta shi udmum yu kenan bi kasrin hawun din kuma sai karanta shi da kasra majhuli yuzhibu bil absar yuzhibu kamar haka wa yahsibu khatib fuq wanda masa ishara da fa'un ولا ولا تحسبن الذين كفروا ka karanta shi da sigan khitab kenan wala tahsabanna kaga asalin sa wala yahsabanna wa haqqul liyubdila sannan kuma wanda ya masa ishara da ha'un na haqqun wala yubaddilannahum to sai karanta wala yubdilannahum da takhfifi mun fahimci wannan ko na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu